لم يذكر وأشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتعالى أما يقولون الظالمون علوا كبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى أهله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد أيها الناس أيها الناس أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله واعلموا أن الأوقات الذي تعيشونه في هذه الدنيا له فائدة فاحفظوه فيما ينفعكم في دنياكم وآخرتكم ولا تضيعوه باللهو واللعب والغفله فتخاسروا والدنيا والآخرة فهذا الأمر الذي تعيشه أيها العبد هو مزرعتك التي تنجى ثمرها في الدار الآخرة فإن زرعته بخير وعمل عملا صالح جنيت سعادة والفلاه وكنت مع الذين ينادي عليهم في الدار في الدار الباقية قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وإن ضيعته في غفلات وزرعته بالمعاصي والمخالفات ندمت يوم لا تنفع الندامة وتمنت الرجوع إلى الدنيا يوم القيامة ويقال لك أولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير أيها المسلمون صح الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن عمله وعن عمله ما عمل به فهذا الأمر هو أعز شيء هو أعز شيء لديكم فلا تضيعوه ولا تفرطوا فيه فإن الله سبحانه وتعالى جعل في كل يوم وظائف لعبادته ومن وظائفه الطاعات فمنها ما هو فرض وما هو نوافل والذكر وغيره وتقرب فيها إلى الله بنوع الطاعات فيسعد سعادة لا يشتقى بعدها عبدا روى إمام أحمد بسنده عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من عمل ليس من عمل يوم إلا ويختم عليه أيها المسلمون إن الله سبحانه قد أمر بشغل الأوقات بذكره وطاعته حيث قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو العصال ولا تكن من الغافلين أيها المسلمون قد وجد في هذه الزمان سلاح يستعمل لقتل الأخلاق وقضاء على فضيلة حتى تخلى مكانها الرزيلة سلاح صنعه الكفار ورمونا به في بلادنا حتى تسلل إلى كثير من بيوت المسلمين وصار في متناولها النساء والأطفال وسلفة الرجال ونسأل الله أن يصلح لنا بيوتنا لارتكاب هذه السلام وغيره ويوفقنا على عمل الخيرات إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya dare da rana ga dukkanin bayi wanda suke bukata su ambace shi kuma su gode masa na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi abokin tarayya Allah ya tsarkaka ga dukkanin azzalimai wanda suke siffarta kansu da su ko ɗaukaka wacce take mai girma na shaida cewa annabi muhammadu bawansa ne manzansa ne kuma ya aiko shi ne tsakankanin tashin alkiyama mai gargaɗi kuma mai abushara yana kira ya zuwa ga allah da izinin allah kuma shi fitila ne mai haskakawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa tsira da aminci mai yawa. Bayan haka, ya ku mutane, ya ku waɗanda suka taru a wannan guri mai albarka, ba tana kiran mu gaba ɗaya cewa mu ji tsoron Allah. Mu sani, lallai lokuta waɗanda Allah ya ba mu dama muke rayuwa a cikinsu a wannan duniya suna da fa'ida matuƙar fa'ida dukkan wani lokaci da zai wuce sakan minti awa kwana sati wata shekara kowanne yana da amfani a gurinmu kuma in ya wuce har abada ba zai dawo ba yau muna juma'a idan mun taru gaba ɗayan mu nan mu koma a ce za mu tattaru mu mai da abu hannun agogo ya koma baya a koma gobe alhamis ba za mu iya ba to lallai waɗannan lokuta suna da amfani matuƙa gaya mu kiyaye su domin a cikin su ne muke aikata abin da zai amfanar da mu a duniyar mu a cikin su ne kuma muke muke aikata abin da zai amfanar da mu a lahirar mu kada mu yadda mu tauye wa'annan lokuta da wargi da wasanni da rafkanuwa da barin ayyuka na kirki me rafkana irin wacce ake so ya zama man rafkana da aiki mummuna ya zuwa ga aiki kyakkyawa kada mu yadda mu kasance cikin masu asara a wannan duniya tamu da kuma lahirarmu ce wannan rayuwa wannan lokuta da muke rayuwa a cikinsu ya kai bawan Allah wannan zamani da kake rayuwa a cikinsa to ka sani gonarka ce wacce kake shuka amfani wadda zai nuna za ka girbe shi amma ba a nan duniya ake girbinsa ba za a girbe shi ne a ranar lahira idan ya nuna maka da kyau za ka ji daɗin wannan yabanyar idan aka samu haka kuma za ka shiga uku ka lalace Allah Ubangiji ya kiyaye idan ka shuka shi da alkhairi kai aiki aiki nagari to za ka same shi wajen girbi cikin jin daɗi da kwanciyar hankali tare da gwaggwaɓar rabo za ka kasance cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake ce musu a wancan gida wanda yake tabbatacce wanda baya shuɗawa sai ka ji ana maka bishara ana ce maka kulu washrabu ka ci ka sha ani'an ka more ka ji daɗi hankalinka ya kwanta ba tunanin kidnapping ba tunanin kuɗin zai ƙare ba tunanin za a zan nemi kuɗi in rasa babu tunanin na yi kyauta cewa ko aljihuna zai ƙare in rasa na ce ba ne ba tunanin komai ka ci ka sha ka more don abin da ka shuka a wannan duniya bima aslaftum fil ayyamil khaliya dangane da abin da kuka aikata a wancan guri wanda yake ya riga da ya wuce ina kenan nan duniya amma fa idan ka ɓata wannan lokuta naka da gafala da rafkana kai shuka a cikinsa na laifuffuka da saba wa Allah da zinace-zinace da gulma da tsegungumi da sa ido da cin mutunci da walakanta mutane da cin iyakar gona ko ta kasuwa ko ta gida ko ta fegi da sassaɓa al'amura wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su cikin dare da rana to ka sani za ka yi nadama ranar da wannan nadama taka ba za ta amfanar da kai ba ranar da nadamar da kai za ka yi kwaɗayi za ka yi fata ina ma a dawo da kai duniya ranar alkiyama ka ga tarin laifuka ka ga damuwa da tashin hankali ko ya ga damuwa da tashin hankali hankalinsa zai tashi zuciyarsa za ta dugunzuma zai rasa inda zai sa kansa sai ya ce ina ma za a dawo da shi duniya ranar kuma la a fihi babu dawowa a cikin wannan rana fa yuqalu laka sai a ce maka awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi shin ba murayar da ku ba cikin abin da ya kamata ku yi tintintini a cikinsa ba murayar da ku cikin an saukar muku da alqur'ani an karanta muku hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai ba su muku wa'azi ba abin da ya kamata ku yi tunani masu tunani a cikin ku su yi tunani a kansa waja abikum nazir shin mai gargadi bai zo muku ba waja akumun nazir mai gargadi bai zo muku bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa ba su muku wa'azi ba me yasa ba ku yi tunani akan abin da suka yi muku wa'azi akai ba me yasa ba ku yi nazari ba me yasa ba ku haska fitilar ku mai dogon zango kun hango abin da suke faɗa ba fazuqu wa dandana kama lil zalimin min nasir duk wanda ya zalunci kansa to ba shi da wani mataimaki babu wanda ya sai taimake shi duk wanda ya yi aiki mummuna ba kowa ya zalunta ba kansa ya zalunta ka cuci wani ba shi ka cuta ba kin ka cuta kai zina da yar wani ba ita ka cuta ba kanka ka cuta kai sata ba wani ka cuta ba kanka ka cuta kai ha'inci ba wani kai wa ba kanka kai wa domin za a waye gari ranar alkiyama a karanta maka wannan ayar a matsayin shaida akan ya ku musulmi ya ku masu imani ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kafafuwan dan adam bawan Allah ranar alkiyama ba za su gushe ba har sai an masa tambayoyi guda hudu har sai an tambaye ni an tambaye ki an tambaye mu an tambaye ka tambayoyi guda hudu za a tambaye ka rayuwarka wannan lokutan da ka bata daga ranar da aka haife ka shekara 60 70 80 100 30 40 50 shekarun nan da kai to za a tambaye ka fima afna me ka amfanar me kai a cikinsu me kai a wannan shekaru guda talatin arba'in hamsin sittin saba'in me kai ne za a tambaye ni za a tambaye ka wa an jismihi fima abala jikinka da ya ginu aka gina maka shi me kai da shi za a maka wannan tambaya za a mun wannan tambaya wa an amalihi za a tambayi bawa dangane da aikinsa dangane da a wa'an malihi za a tambaye shi dangane da dukiyarsa min aina tasaba wa fi ma anfaqa tambaya guda biyu ne a guri guda za a tambaye ka za a tambaye ni taro sisin da muke samu ta ina muka same su ne wace hanya muka bi wace dabara kai wani dodo ka daura me ka kulla da daddare me kai da rana kasuwancin Allah da manzansa kai kasuwancin shedan da kafirai kai kasuwancin son zuciya kai za a tambaye ka za a tambaye ni naira ɗaya da ta shigo maka a akawun ɗinka naira biyar da ka samu a gona ko kasuwa za a tambaye ka ta ina ta shigo ba wannan nema damuwar ba to sa'an nan fi ma an faƙa ta yaya ka batar da su bayan sun shigo yanzu sun shigo an tara to ina suka fi suka fita mutum zai iya samun dubu ɗari ɗari biyu ɗari uku miliyan ɗaya miliyan goma miliyan hamsin miliyan dubu amma bai san ta inda ya kashe su ba to a kai tattalin wannan tambayoyin a wannan kwanakin a wannan mintunan da awoyin da kai a duniya ya tattalin wannan tambayar in yi tattalinta za mu je mu gaya wa Allah ranar kiyama wani amalihi ma amalin ma amila bihi aikinsa kuma waye wa aiki dan me yayi aiki aikin da ka aikata sallar da kai zakkar da kai azumin da kai kiyamul lailin da kai zumuncin da kai kyawawan ɗabi'u da kai ba ka yi ba to dan wa kai dan me kai don a ce ka iya, don wani, don a gani, don ka burge? Ta, wannan tambayoyin suna jiran mu, fahadar amur, amma wannan rayuwa, wannan lokaci, kowa a azushai shi ne mafi girman al'amari da daikun dangane da ku masu sauraro. Falata dai ya'o, kada ku yadda ku walaƙanta shi, kada ku tozarta shi, wala tafaratu fihi kada ku yi sakaci a cikin lokaci lokaci yana da matuƙar muhimmanci kowa ya ƙoƙari ya amfani lokacinsa kowa ya ƙoƙari ya san me ya aikata a cikin wayannan awanni da kwanuka da shekaru da aka bashi fa inna Allah subhanahu wa ta'ala mun Allah madaukakin sarki ya sanya dukkanin ayyuka ya sanya dukkanin ayyuka ko ya sanya ayyuka akan bayinsa daga cikin ayyukan da ya sa a kan bayansa shine yin ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma biyayya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Daga cikin akwai dukkanin farallai, da aka ce dukkanin farallai duk abin da yake wajibi ne, fardu ayin, to wannan yana daga cikin ayyukan da Allah ya ɗora ma dukkanin bayi. Sa'an nan kuma akwai kuma abubuwan da suke na mustahabbi shine na nafila. wanda shi ba wajibi ba ne amma dai Allah ya wajabta mana ko ya ɗora mana ya shar'anta mana bi aikata su da kuma zikirori da kuma sauran abubuwan da ba ambata ba ana kusanta ne zuwa ga Allah da nau'in dukkanin wayannan biyayya da haka ne sai mutum ya samu rabo wanda yake rabo mai girma a wajen Allah yadda idan ya samu wannan rabon kuma babu wahala babu tsangwama babu cizgunawa a gaban Allah ranar alkiyama Imam Ahmad ya rawaito hadisi da isnadinsa daga Uqba dan Amir cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani aiki sai abin da ka cika a kansa namal a'malu bil qawatib shine tagon wannan hadisi abin da ka cika a kansa to kawai shine abin da za a hukunta ta yi aiki marar kyau Allah ya taimake ka ka tuba ka gyara to Allah zai kalle ka a matsayin mutumin kirki in har ka tsaye ka akan wannan aiki yasa wancan hadisin da yake magana cewa mutum zai kusan mutuwa sai lokaci zawa zira fa yi amalu bi amali ahalin nari ko fa yi amalu bi amali ahalin janna oh to wannan ba karamar musiba bace shi yasa kullum mu roki Allah Allah ya tabbatar da mu akan ayyuka na gari ya kai musulmi lalle Allah madaukakin sarki yayi umarni da a shagaltu da lokuta da wannan ne da wannan da wannan ne aka kira zuwa ga zikiri da ayyukan da'a ta yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ka ambaci ubangijinka a cikin ranka kana mai kaskantar da kai kuma kana mai boyewa banda bayyanawa da magana safiya da maraice karka kasance cikin masu rafkanuwa ana akan hanya kake a cikin mota kan mashin a gona a ɗaki kana zaune kana kwance kana tafiya duk abin da kake yi bakinka ya zama ratsaban da zikirin lahi ya zama ya saba ya ɗanyantu da ambatan Allah subhanahu wata'ala wajen tasbihat da halilat da salatuttuka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da istighfari da komai sai ga Allah yana kwaranye maka al'amuran da baka tsammani ba ya kai musulmi lallai ya same mu a wannan zamani namu wasu abubuwa waɗanda ana amfani da su amma kuma suna kashe ɗabi'unmu suna ɓata ɗabi'unmu suna yaƙar ɗabi'unmu ma'ana suna yaƙar ƙwaƙwalenmu ital gazwatul fikiri ma'ana yaƙi na hankali kuma suna kashe dukkanin abubuwan waɗanda suke masu falala da ɗaukaka ko ma ka ce suna kawar da dukkanin abubuwa masu kyau su maye gurbinsu da munana wayannan abubuwan kuma maƙiyanmu ne maƙiya Allah suka ƙirƙiro su suka jefa mana su a cikin garuruwanmu suka jefa mana su har ma suka saɗaɗo suka faɗo suka faɗo cikin gidajenmu cikin gidajen musulmai sai zamanto mafiya yawa waɗanda suke amfani da waɗannan abubuwan su ne jinsin mata da ƙananan yara da kuma wasu daga cikin masu ƙarancin hankali a cikin mazaje wannan abubuwa ba shi bane illa kallace-kallace na abubuwan da ke hannunmu ya ɓata tarbiyyarmu ya ruguza al'adarmu ya ɓata tunanin masu tunani da yawa daga cikinmu muna roƙon Allah Allah Ubangiji ya gyara mana gidajenmu ya raba mu yin amfani da wannan abubuwa waɗanda suke rikita al'amuranmu a cikin gidajenmu ya datar da mu dangane da ayyuka na alkhairi muna roƙon Allah Allah ya zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya. Allah ya zaunar da wannan jiha ta mu lafiya. Allah ya zaunar da wannan karamar hukuma ta mu lafiya. Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira. Dukkanin abin da muke jin tsoro Allah ya amintar da mu. Muna fata Ubangiji wannan damuna ta mu Allah ka sa ta yi mana harshe. Ya Allah ka ba mu albarka a cikin wannan damuna ta mu. Ya Allah ka raba mu da ambaliya. Ya Allah ka raba mu da ambaliya. Ya Allah duk abin da muke jin tsoro a wannan damuna ta mu Allah ka amintar da mu. ya Allah duk abin da muke fata a wannan damuna ta mu Allah ka ba mu shi ya Allah muna roƙonka mu bayin ka ne masu yin laifuka dare da rana ya Allah ka yafe mana kurakuran mu ya Allah ya Allah ka yafe mana kurakuran mu waɗanda suka gabace mu ubangiji Allah ka ji kansu musulmi Allah ka kai haske zuwa kabarin su Allah ka sanya kaburin su zama riyadun miriyadul janna qumu ila salatikum arhamukumullah